faslun man kana mutazawwijan bimra'atayn yace duk wanda yake aure da mata guda biyu au aksara ko fiye da biyu hara'ira wa'anda suke ya'ya au ima wa'anda ko wa'anda suke kuyangu bayi ya aura muslimatin musulmai au kitabiyat ko ahlul kitabi fa innahu yajibu alayhi an ya'dila bainahunna wajibi ne ya adalci tsakaninsu فإن لم يعدل فهو ظالم عاص لله ولرسوله إن بي عدل فشيء الظالمين يساب أو الله دمن ذنبني لا تجوز إمامته لمن شنسا بيهدت با ولا شهادته كو شهدنسا ومن جهد وجوبه wanda ya ja da wajabcin adalci tsakanin mata ko huwa kafirun ya yi ridda yi ta tabu salasan za a nemi tubansa cikin kwana uku fa in lam yatub fa huwa kafirun in bai tuba ba ya kafirta saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum wa in khiftum alla fa in wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum yace fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum kaga ya karyata wannan aya kenan wal'adulul majkur wannan adalcin da ake magana a kansa aka ambata ya kunu fi nafaqati wal kuswati a ciyarwa ne da tufafi bi hasabi hali kulli wahidati daidai da halin kowace ɗaya daga cikin masarsa ba wai dole ne ya rike su duk iri ɗaya ba ba kamar yadda mutane suka ɗauka ba ne shi ne ce fa sharifatu bi kadar misliha wacce take da daraja gurgudan irin gidansu irin abincin da take ci irin tufafin da take takawa irin halin da take sannan kuma waddani'atu bi qadri misliha wacce ba sharifa bace ba ta da darajan wancan to ita kuma gurgudan irin gidansu tufafin da suke sawa abincin da suke ci irin gidan da suke zama zaka zaka rike ta wannan ba zai zamanto ka adalci ka bibita wannan ko ka bibita wannan ba shine abin da yake kasancewa gidan shehunai wanda suka jahilci abin suke ta aibanta shehunanmu misali kai ne ka je ka auro yar gidan she Ibrahim ya ko jikansa to fi sabilillahi wannan za ta kasance kamar kowa ka rike ta irin rukun da kai za ka yi wa sauran 'ya'yan wasu da ka aura ai daban ne ai to shi yasa zaka ga an ware gida na bulo bulo an gina an sa tayil an nema musu masu hadimai an yi musu kaza din wannan shine yayi daidai da irin darajar gidansu su kuma wancan su zauna a dakunan su eh wannan shine adalcin ai hikimar wannan kowa in ya karanta tarihin manzo zai tabbatar da cewa mahallin Aisha a gun ma'aiki ba kamar sauran matan har akwai lokacin da sauran matan ma'aiki a risu lafi sulam suka taru suka zo gun sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha suka ce muna neman muna neman ki da ki je ki nemo mana haƙƙin mu a wajen Aisha abinda suke nufi ta je ta yi wa manzo sallama magana akan Aisha shikenan da ta zo ta yi wa manzo sallama kan Aisha sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha ibnatu siddiq yace ita fa yar gidan as-siddiq ne yar gidan sai na Abubakar ne ku duba wannan fa wannan bai zama to hujja ba to shine duk abin da kaga waɗannan shegurai malamai suke yi aibanta su cin naman su magana a kansu za su za su sa ka cikin hatsari ne kai su sarai sun san menene suke suna da aflafi suna da dalilai kuma shari'a su ne masana shari'a to shi yasa yace wa fil mabiti haka nan wajen kwana fala yadkhulu bi hajatihi inda man lam takun nawfatuha ba zai shiga ɗakin wacce ba girkinta ba ranar kwananta ba saboda wata bukatar ba wa inna ma ya ha zai nemi wannan bukatar min kharijin baiti a wajen ɗakinta ne zai ce wance dauko mu abu kaza da na bari a daki ba zai shiga dakin ba wal qasamu bi yawmin wa laylati raba ranaku din dare da rana ne wala yaktimu bi yawmayn illa bi ridahunna ba zai raba musu ranaku biyu ba sai da yardar su fa'idata al'ula la yusibu ar-rajulu zawjatahu aw aw amatahu wa ma'ahu ahadun fil bayti fa'ida ta farko shine namiji kada ya kusanci matarsa ko baiwarsa tare da shi akwai wani a cikin wannan ɗakin sagiran kana au kabira karami ne ko babba ne ya kazana au na'iman yana bacci ne ko a ko yana yana farke ko yana bacci wannan asaliyatu ta biyu yukrahu an yudash akunna fi firashin wahid makruhi ne ya kwanta da su a shimfiɗa ɗaya wakila ya harumu wasu ma suka ce yana haramta wa kulifa fi jam'il ima'i amma an an yi sabani wajen tara kuyangu wakila ya juzu wakila la ya juzu wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba wakila yukrahu hadha fil mudaji'ati akwa kwanciya zai zama makruhi wa amma watu idahunna bi mahdar al-ukhra fala yajuzu ittifaqan amma nema ko kusancin ɗayansu ɗaya tana nan tana gani wannan kan baya halitta ittifaqan da ijma'in malaman mazhaba wa hadha akhiru ma aradna jam'ahu min masail nikahi yace wannan shine kafin abin da muka yi niyan tarawa daga mas'alolin aure wa amma talaq amma saki fa huwa ma'qudun min qawlika atlaqtu an-naqata fantalaqat idza arsaltaha saki kuma an ɗauko ne daga kalimar larabci atlaqtun naka na saki na saki taguwa fan talakar sai ta tafi idan arsalta idan ta sake ta min aqali daga madaurinta au kaidin kudin da aka daure ta fa kullu zati zawjin muwassaqatin inda zawjiha saboda haka duk matar aure tana nan a daure ne dauri na shari'a wajen mijinta فإذا فارقها أطلقها إن يربو إن يربو دا إن يربو دا إتا يا سكيت كنا من وثاقه دك أول سنة الشريعة والطلاق لغة سكي آه آه لغة جندار دارتي الانقطاع والذهاب شين ينكي وادة تشيع كما يدعي جباتا أرسلت أرسلتها واصطلاحا الشريعة هم لمن فقوه hannun ismati warware kulli almunakida wanda yake kulle bainar zaujaini tsakanin mata guda biyu al'isma shi ne abin da ya shiga tsakanin abu guda biyu wa hata amrun ja'alahu Allah ta'ala bi aidil azwaji wannan wani lamari ne Allah ya sanya shi hannun mazaje duna zaujati banda mata wa huwa ala qismaini ya kasu kashe biyu ne mubahun wa huwa talaku sunna akwai sakin da ya halatta shine sakin sunna wa mahzurun akwai wanda ya haramta wa huwa talaqul bid'a shine saki na bid'a wa huwa talaqu thalathun fi kalimati wahida shine ka saki mace ko uku a kalima daya kace na sake ki so uku wani salati sunnati shurutun saki na sunna wanda shari'a ya amince na da sharuɗa an takuna an takuna al-mutallaqatu mimman tahidu wacce za a saka ta kasance cikin masu al'ada ba wanda ba ta yin al'ada ba saboda kankanta ko saboda girma wa an la takuna ha'idan ta kasance kuma kada ta kasance tana haila a lokacin da za a sake ta wala nufasa'a ko tana cikin jinin haihuwa wa an takuna fi quburin ta kasance kuma cikin tsarki bayan iddan bayan al'adan ta ya yanke lam yamassa fiha ba lam yamassa fi cikin wannan tsarkin bai kusance ta ba in tana al'ada tana jinin biki sai ya bari jinin ta ya yanke ta samu tsarki ta yi wanka kuma bai kusance ta ba sai sai ta saboda kada iddan ta yayi tsawo تفصيله وأن لا يطلق فيه wa an yusallika fihi wahidatan ya saki kwaya ɗaya rak ya ce mata na sake ki to ɗaya ɗaya gardaga to ɗaya wa man qala li zawjatihi anti taliqun fa hiya wahidatun mutum ya ce da matarsa an anti taliqun sai sakakkiya ce ɗaya kenan anan taliqun din asalin sa ismul fa'il ne amma ya zo da ma'anan ismul maf'ul wal ibratu bil ma'ana la bil lafz ma'anar wannan kuwa ita mace tana saki ne ba ta saki to saboda in aka ce ake ce mata anti taliqun ma'anar sa shine anti mutallaqa an sake ki ne saboda in ana nufin ke ce ke je yin saki ne sai dai a sa ta a ce an ce taliqatun kuma ita ba ta yin saki hatta ya wuya aksara min zalika sai in yayi niyan biye da wannan amma idan ya ce na sake ki shi yana nufin uku ne ya zama uku ko biyu ya zama biyu wal khul'u talaqatun ba'ina khul'i kuma saki ne wanda ba aure sai da sabon sadaki la raj'a fiha babu komai a ciki wa illam yusammi talakan koda bai ambaci saki ba yayi khul'i da ita idza a'fat shay'an in ta bashi wani abu yakda uhadihi zai zai tube ta ya batta a sanadiyar abin da ta bashi min nafsihi daga kansa a wannan lokaci ya zama to saki ne wanda ba raj'a kuma ba za a da dole aure ba sai an sake biyan sabon sadaki misali mace ce ta zo ta ce ni ba zan iya zama da kai ba kai kai da ita shi kana zai ka ce to ki mayar min da sadaki na shi sai ta mayar maka da sadaki in ka ga dama ma za ka kara akan sadaki in dai bi abin da kuka yi yarjejeniya ta yadda ta baka shi kenan ko rabu kenan kuma ba zai yi kace ka mayar da ita ba saboda ta fi kanta ne da ku kuma kace kana son ta sai ka biya sabon sadaki saboda ka karbe sadakin ka wancan din ka karbe shi to shine kul'i kenan wa arkanu salati arba'atun rukunan saki su hudu ne al-awwalu muqi'u talaq farko wanda yake afkar da saki din wa shartuhu an yakuna musliman mukallafan sharadin sai kasance musulmi ne mukallafi فلا ينعقد طلاق الكافر سكن كافر بايا كلوا ولا الصبي كو يارو ولا من زال أكله كو ولد عنك منك يجيش بجنون لهوكا أو إغماء كو كما تسونا أو نحو ذلك كو مكا مشنا من كو أن إني سكن سكن بيبا والسكران بخمر أو نبيد المشهور نفوذ طلاقه wanda ya bugu da biya ko nabidi shi ne dabino ne wanda ake nitsewa ko ake jikewa in ya daɗe yana tsami yana bugar da mutum to ana ce miki nabidi ana bambanta masa suna ne saboda asalin giya ɗin su larabawa suna yi da inabi ne in ya zamanto na nabidi ɗin to ba sa ce mishi hammu shi ne yasa ya bambanta amma duka giya ne saboda duk abin da yake buga hankali to jiya ne wannan abu shi yasa ce kauli mashhuri shine in sakin sa ana zartar da sakin sa saboda wani abu ne haramtacce ya aikata qala hu fil jawahiri ya faɗe shi ne a cikin littafi ya faɗe abu haka ne a cikin littafi mai suna al jawahir wa zahiruhu mayyaza amla yace zahirin wannan maganan da ya faɗa din yana mayyazewa yana tantancewa ko kuma baya tantancewa a kowanne kawai sakinsa an zartar da shi wahtaraza bi qawlihi bi khamrin aw nabidi da yake ya bugu ne da jiya ko nabidi amma law shariba labanan domin ya kiyaye maka mas'alar daga wanda ya sha nono au akala ta'aman halalan ko ya ci wani abinci halal au dawa'an ko ya sha wani magani fasakira minhu sai ya bugar masa da hankali fa innahu in tallaka fi tilka alhala wannan idan ya saki a wannan hali la yarzamuhu talaqul ijma'an wannan sakin sa baya lazance shi da ijma'i الثاني ركن نبي المحل وهو الزوجة ولن دعاكي أبكر وسكي ماتا وشرطه شرط من محل ملك الزوج اسمة المرأة يكتب شيء shi nufi yana mallake da auren wannan matar ismar auren wannan matar kabla salati gabanin ya suke ta idan ba a daura musu aure ba ba zai yi ya suke ta ba asalisu na uku alqasdu niyya faman sabaka lisanuhu wani tuntube harshe tuntube ko sakewar harshe ya fito ila salati ya fito da saki a harshen sa لم يقع عليه طلاق شيء بايا أقوى أكنسا ولا يقع طلاق بكرين هكذا تكن وند أكتيل السماء أكتيل الساشي يسكي يسكي ما تنسى تكن بيبا kaman wani ne mai karamin karfi wata yarinya kyakkyawan da mutane yawa masu kuɗi da sarakuna suna sun ta ce ta cire ta ce kawai shi take so sai ya je ya aure ta irin wannan bai kamata matasan su aura ba shi kenan sai wani sarki ya kira shi ya ce masa to ka ga wance eh to idan baka saki wance ba a bakashin ranka zan tura a kashe ka shi kenan ya je ya sake ta sakin bai ba tilasta shi yayi الرابع الرابع نفض اللفظ لفظي أو ما يقوم مقامه من الفئل ko abin da yake zamo yake tsayuwa matsayin lafazin min al-fi'li na aiki kamar rubuta wasiƙa amma lafzu lafazin fa yankasimu ila sarihun wa kinaya akwai sarihi wanda ba zai yi kace kai ba sai ki kace dashi ba wa kinaya akwai kinaya kwatanta saki wa ma adahu ma akwai kuma abin da ba sarihi ba ba kinaya ba fasarihu ma fihi lafzu talaqi karara din shine wanda akwai lafazin at-talaq a ciki ko ma yaya ka sarrafa shi ko ya zama filin madi ko ya zama filin mudari ko izinin fa'i duk yadda ka sarrafa wannan shi ne sarihi ala ayi waje a kowanne fuska kana ka sarrafa shi misal an ya kula an ce taliqun aw an ce mutallaqatun fayalzamu bi hadha talaq wannan sai yana lazanta wala yastaqiru ila niyyati wannan baya bukatar musaliya ma kawai saki ne wannan ba zai yi ka ce kai kai ka faɗi wannan ba tare da niyya ba wa mutlaquha wahida idan ka ka faɗa babu kayyadewa to saki zai zama to guda ɗaya ne illa an yanwi aktara sai in yayi niyyan fiye da ɗaya sai zama to ɗaya ɗin wal kinayatu qismani kinaya kwatanta saki ɗin kashi biyu ne zahiratun wa muhtamila akwai zahiri akwai wanda yake daukan saki kuma yana daukan ba saki ba fa zahiratu mislu qawlika anti khaliyatu wa bariyatu anti khaliya kin zamo yanti wa bariya kin kubuta wannan wa hiya kasari wannan kamar kamar saki ne karara fi annahu la tuqbalu da'awahu fi ghairi salati ba a karban da'awarsa idan yake shi ba saki yake nufi ba walmutamilatu lafazin da kuma yake ɗaukan saki kuma yake in ya ɗaukan ba saki bane mislu izhabi ki tafi wansarifi wansarifi ki bar nan fa tuqbalu da'awahu fi nafihi wa adadihi za ta bi da'awarsa idan yace shi ba aure ba ba saki yake nufi ba kore saki kamar yadda in yace saki yake nufi za a karbi da'awar adadin da ya bayar eh saki nake nufi amma ni daya nake nufi to za a iya karba fa idza da'a annahu arada talaqa in yayi da'awa cewa shi yana nufi saki ne fal mashhur annahu yakunu talaqan zai kasance saki wa amma ma yakumu maqaman lafzi abinda yake zamo maimakon lafazi fa anwa'u iri iri ne min hal ishara akwai nuni al muslima nunin da yake fahimtar da ma'anar saki wahiya mutabaratun min al-aqrab wanda baya iya magana daidai ana la'akari da nunin sa fi talaqi wajen saki wa minha kitaba akwai rubutawa kitabatu talaqi min al-qadir ala nutqi ga wanda zai iya fada a bakin sa yace ya sake ta amma ya rubuta fa in katabal kitaba in ya rubuta wasiqa bi talaqi na saki wa huwa azimun ala talaqi yana daure da niyyar saki wa ka alaihi ma katabahu abin nan da ya rubuta din ya auku akan sa wa in katabahu ghayra azimi in ya rubuta ba tare da niyya ba falahu radduhu zai iya cewa zai iya mayarwa amma malam ya bulugil mar'ata muddin wannan wasiƙar bai isa gun matar ba zalika rubuta saki uku ka ba wani yaro kace ka ga gidan suwanci tana gidan ka ga gidan suwanci ko kuma kace da wani yaron anguwa kace idan na tafi kasuwa wannan takardar ka je ka ba wanci haka wasu suna yin haka bayan ka yi ka je kasuwa ka tittuna wasu abubuwan da ya kasance tsakaninku ko irin yaran da kuka haifafa da wani yaro a cikin su wanda kuka shaku wanda tabbas ne in ka sake ta za ta dau yaron ta tafi da gidansu ka tittuna irin wannan to idan ka bugawa wanda ka bawa wasiƙan waya kace wane ka kai wannan wasiƙa ka ba wance ne sai ce a na manta ban bayar ba sai ta ajiye karka je ka bata shikenan saki bai yi ba amma idan yace ai tana tafiya kasuwa na dauka na je na bata tana tafiya kasuwa na dauka na bata a to shi kenan kawai ya sha ba yadda ka iya yawa haka yana faruwa ba da shi yasa yace mutum bai isa gunta ba fa yalzamuhu zai lazance shi in dai ya isa wajenta walau akada talaqa bi qalbihi jaziman inda zai kulla niyyar saki a zuciyarsa daurarriyar niyya ba shakku min ghairi taraddudin ba tare da taraddudi sai kawo ba fa fi wuqu'i salati alayhi bi mujarrad zalika riwayatan cewa da kawai yin wannan saki ya wakana din riwayoyi guda biyu ne a mazhabar malikiya misali ba ka cewa kawai a zuciyar ka ka saki wani kawai abin da ya rage ka je ka gaya masa ko ka rubuta wasiƙa ka fata ne akwai riwaya biyu ya ce akwai wasu ce ta saku wasu ka ce tun da baka rubuta ba tun da baka furta a bakin ka ba kawai baka saku ba wala yajuzu an yatazawwaja ar-rajulu imra'atan liyuhilla hali man talaqaha salatan bai halitta mutum ya auri wata mata dan ya halalta ta ga wanda ya sake ta uku ba wala yuhillu hazalik ko yayi hakan ba zai halalta masa ba ba zai halaltar da ita ba wa yuftaku qabla al-bina'i wa ba'dahu in aka gano irin wannan nau'i na na auren kashe wuta ake cewa ko ko auren hada baki to take ko ta tare ko bata tare ba ma za a warware wannan aure wa in fusika ba'dahu idan aka warware kuma in aka warware a bayansa fala hal musamma tana da sadakin da aka ambata a gun daurin auren aka ce sadakin ta naira dubu goma sha biyar dubu ashirin wannan abin da aka faɗa aka yaya ta to tana da shi za a bata sannan kuma inda zai dake ya ki sakanta ma shi ba zai yi ta zamo mata a gare shi kamar yadda da yawa irin wannan yana faruwa tsakanin abokanai wani aboki zai je saki matarsa ashe shi bai sani ba dama akwai abokinsa wanda yake son matarsa bai sani ba sai suka haɗa baki da wannan wanda yake son ta din da je ya auro ta amma fa bayan kwana ɗaya ko uku fa ya sake ta shi zai aure ta kawai da ya je ya aure ta kawai ya dake ya dake ya kusa kanta to ba zai yi ta zamo mata a gare shi ba shi ma kowannen su ba zai yi ta zaman to mata a gare shi ba wa man tallaka imra'atahu salatan lam tahilla lahu bi milkin wala nikahin hatta tansiha zawjan ghayrahu duk mutumin da ya saki matarsa to uku ba za ta halatta a gare shi ba ta hanyar ta zamo baiwarsa ko ta hanyar ya ƙara aurenta sai ta auri wani miji daban wanda ba shi ba hata san ya zo gaira shi ne abin da wai bare bare mu suke cewa wai dal dal da lokacin daular borno daula da ta lalace zalunci da danne shari'a da bin shari'a kawai malamai suke neman kuɗi suke neman kuɗi da addini kawai idan mutum ya saki matarsa sau uku ko sai suke dal gana ma'ana taure ya hau kansa kawai in ya siyo taure ya kawo malami an gunsu sai na da auren eh kawai malamai suka dinga yan kaɗan taure suna ci suna soya nama suna ci a haka ne har yanzu da zamanin wannan ya wuce ma idan mutum ya saki matarsa su uku sai ka ji tsofi na cewa dal na ga mana taure ya shiga tsakanin taure ya hau kansa da irin wannan zalunci da danne shari'a wannan ya kawo turawa suka rufe daulolin musulunci masu canja shari'a irin wannan irin su daular borno akwai wata wasiƙa da malamin sheikh muhammad kibrima sheikh abba sulum muka tsinta muka samu cikin takardunsa da ya rubuta halayyar irin abubuwan da ake yi a daula ta Borno gabanin zuwan turawan Faransa da Ingila kuma da na ina ne Germany mun san Germany da Faransa da Ingila su ne suka mulki daular Borno a gabanin wannan har yake cewa da wayannan gwara wayannan turawan da suka yace turawan nan da suka zo ba su hana mu sallar mu ba ba su hana mu bin hukunce hukuncen addini mu ba neman kudin su ne hine ya kawo su talauci ne ya kore su suka zo kasar mu suna neman kudi mu noma abinci su saya ko su sata su tafi ko kuma addini ko ka hana yake faɗan wannan to shine abin da yake faruwa fasulun qala fi risalati a cikin risala shine idan malikawa suka ce a risala suna nufin na ibnu abi zaid da kairawani in shafiyawa suka ce a risala suna nufin a risala na imamu shafi'i wanda wannan ya riga risala na ibn abi zayd bin qayrawani wa lahu aylil lil mutallaqi zawjatahu ar-raj'atu billati tahidu wanda ya saki matarsa zai iya kome ya dawo da ita idan tana idan tana idan matar tana cikin masu yin haila ma lam tadkhul fil haidati salisa mutum bata shiga hailanta na uku ba zai iya dawo da ita fil furrati wannan a a awzani yake ko ma mutum bata shiga cikin idda hailanta na biyu ba fil amati a baiwa kala shariha me yi wa wannan maganan sharhi wannan maganan sharhi yake cewa ar-raj'atu يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث komai mayar da mata miki yana mallake da shi cikin dukkan sakin da adadinsa bai kai uku ba malam ya kuma abu fida'an ko fida'un muddin babu fida'i tare da shi ma'ana muddin ba ta ba da wani abu ne ya yi hulɗi da ita ba أو ما لم يكن على وجه المبا على وجه المبارعة والفدية وكما مدن bai kasance ta fuskar kubuta da juna ba ta ta fuskar kubuta da juna shi ne almubara akwai hanyoyi da yawa misali kamar waliyai ne guda biyu abin nan suka haɗu suka ga zaman su ba daɗi suka raba tsakaninsu ba ta wannan hanya ba ba ta hanyar fidiya ba wa inna ma kanat lahu ruj'atu ma lam tanqadi al-idda muddin ba ta gama idda ba zai iya komai amma ya kasance ta hanyar kul'i ne ko ta hanyar fidiya ko ta hanyar kubuta da juna aka haɗu aka tattauna aka raba su to wannan ba zai yi komai ba لأن الإثمة بين الزوجين لا تنقطع بما دون الثلاث kulla auren nan da aka yi tsakanin ma'aurata guda biyu ba ta yankewa da sakin da bai kai sakin da bai kai guda uku ba fil furrati aya idan lam yakun ma'ahu fida'u idan babu fida'i tare da shi wanda ya bata malam tanqadil idat idatu muddin kuma bata gama idda ba warraj'atu takunu bin niyyati ma'al qawli ko me din zai kasance a niyya kawai in ka saki mace in kai niyyar ka dawo da ita ka gaya mata ko kai wani abu da za ta gane wannan shi kenan shi ne kome da shi ne ma'alƙauli au bin niyyati dunar ƙauli da niyya tare da faɗa mata a baki ko kuma niyya ba tare da ka faɗa mata ba inna wa fi nafsihi annahu raji'aha faqad sahhat a zuciyarsa yayi niyya cewa ya mayar da wanki shikin ta zama matarsa sahhat raj'atuhu kominsa ya inganta shi ma bainahu wa bainal lahi ta'ala cikin tsakaninsa da tsakanin Allah madaukaki walau in farada lafzu duna niyyati lama sahhat inda lafazin ne kadai ya furta cewa ya ya mayar da ya mayar da ita amma bai yi niyya ba to komin bai inganta ba lama sahhat lahu raj'a bidalika kome dawo da ita bai inganta ba shi ma bainahu wa bainal lahi ta'ala saboda ba niyya wal watu bidun niyya la yakunu raj'a haka nan in ya kusance ta ba tare da niyya ba baya zama kome shi ma wal watu haram wannan kusanci ya zama to haramu kamar yayi zina da ita ne وفي الإشهاد على الرجعة قولان سوى آه إن كان كما يدى ما ترك أي شيء سوى فكثني نا ما يدى وانشد أنا أورا وسوى والنشد بالوجود والاستيباب واجبين حكم أنا سوني أشيدا وأنا أكوي ساباني أشكي